من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon sake haduwa a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magara da shiryawa da gabatarwa dan uwan kuliyarsu bin abdullah allah mana muwafaka da shi dai tsawon kusan wata biyu rabon mu da wannan shiri kai tsaye sai yau insha Allah za mu fara wannan shirin allah mana muwafaka kan daidai kurakure allah gafarta mana a yan uwa kamar da yadda aka saba kira a lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kinan 96 99 0 an sosande ko a lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 assalamu alaikum na'am wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya lawan alhamdulillah
tambaya ce da Allah nake so in yi kamar mace in ta yanke wanka wannan wainar da ake yi ta yanke wanka wai wajibi ce ko ne to shikenan inda wasu suna cewa wai in baka yi ta ba ramin kawai ake bar ma a buɗe an binne ka to saralazu to kenan dai eh, a takaice wannan shine sai lamba ta eh, bangaren mubude an waɗe 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 assalamu alaikum lafiya alhamdulillah Ina da tambaya da Allah.
to bismillah na sana sai Sai kamar da ta ta alfajar in ka tashi ana sallah asubai kana iya rama ta ko kuma ta rufe ka.
to na ji shi kenan shi kenan to shi kenan shi da raji ya kama radio insha Allah to kenan eh, wannan da kenan su ne lambobi da za a yi kira insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum na'am na ina jin ina jin ka ina jin ka assalamu alaikum Bismi- bismillah Ah, to kenan dai ina ga sake kira saboda ganin ba a ji kenan abin daga hudi ni ina jin kai baka ji na kenan sai ka sake kira kuma cewa lamba dai biyu da aka bada a cikinsu ne ya kamata a yi kira assalamu alaikum na'am
Malam, in ba ta yi mutu.
ta bismillah da sana sana ha to shi kenan na wata da kenan wa wajen ah, kiran ya zamanto an samu kenan mutum zai kira ya kokarin kawo da radio daga inda yake to yan wa na ganin ya kamata an ba da amsa na tambayoyi da aka yi kayan a ɗauki saura ta harko tana tambaya akan yin waina ta wanka an an kare cewa wajibi ce kuma abinda ta kara har ana cewa kenan mutum ya mutu za a bar mashi kabarin shi a bude don wani shi ne ayi kun ga hadarin kirkirar abu a gama da addini wannan yan uwa kowa san sadaka abu ne mai kyau ga musulmi amma a zo a rataya ta da abin da ba shar'anta ba a kayyade ta hada irin wannan karece-karece a ta da mutum hankali da cewa sai ya yi to ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne kurin kwashe-kwashe ne abin da al'ada ta shiga cikin abin kowa san asalin sadaka abu ne mai kyau ma ire-iren wannan gama sadaka da wannan maganar karewanka to don kai yan duniya muka ɗaya musulmi ba ma wai a ƙasashen duniya saura ba a nan ma a nan ma afirka a nan ma nijar kowa san waina ta arba'in al'adu na sura na irin wuraren mu na irin garin mu mazanci ba ma Nijar ba wani yanki na Nijar yake nan al'ada ta yin waina a arba'in har a gama ta da wani abu daban to gaskiyar magana babu inda aka gama alakar waina da magana arba'in ko sadaka ba ma waina ba sadaka ba duka da arba'in kin yanda a nuna ne ma an mai da waina kamar wani abu ne daban na musamman a cikin sadaka ita ce kamar wani abu daban aka ambace ta gaskiyar magana ilwa na abin da aka ba haka bane kunan maganganu ne na jahiliya na kunna littafinka na maulanka ba magana Allah ba ce ko ta manzon Allah kudin da hali mutum ya sarka duk lokacin da Allah hore mishi ko ta mai da ake alkhairi kai Allah zai baka lada amma a gama shi da wani abu daban hada irin wannan karece karece kai da minti kunan shirme ba gaskiya bane sai magana ta ta ce irwa idan mutum ya halka ana sallar asuba ya raka fajar to ina ga dai mace ce adatan sallar mata a gida suke to yadda anan salatai an ga mace a masallaci da asuba da asura yana zuwa to amma da wahala kenan kirki sallaki a gida na ga miki ma da magana an fara sallah a masallaci ko ba fara ba zai ke aiki da keto alfijir in ta keto ko da an fara sallah ko an kare sallah ma inda cikin lokaci ne za ki rika alfajar kuma ki sallar asuba daga baya kaddara mai zuwa masallaci ce kaddara ma namiji ne a masalar ko suna ga cewa an aka kare sallar asuba ba na filashe yasa yake da magana in ka zo masallaci da asuba an tada ya kama wani zai ce ya bubbuga ta ya bubbuga ta bubbubu bai kare ya shiga bi liman to na laihi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka sallah bayan tada sallah ta farilla laihi ne kai ko da baka bubbuga ta ba ko da limamin jan sallah ne kai ta cikin nutsuwa ma matuka an tada sallah cikin sallah laihi kai kenan abin da yake sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi zaka bi liman idan ka zo masallaci an tada iqama zaka yi kabbara aka yi niyya kai kabbara ta harama ka bi liman idan liman ya sallama daga sallah kai sai ka dan ja da baya ko kai gaba ko baya ko damu ko sai ka sake wurin da kai sallah ka tashi ka kawo sallah ta rakatul fajar bayan sallar asuba yakan yi wani ce maka ko ya gaba ya ce ba a yi ce mishi sunna ce annabi ya tabbatar da shi ce mai sunna ce nayi kan ma ta da hankali ce maka ba dan wani zai ce maka ba a yi to ce mai sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatarwa da cikin sahabbai hakan na yin ta bayan sallama ta imam kana da dama ka yi rakatar fajar wannan shine abin da amsa kan wannan assalamu alaikum na bismillah assalamu alaikum to sai kira kiran da yana matsalar matsalar da zuci sai magana ta ta biyu na ga wadda take maganar me zan yi na ga salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam za na'am su wallahi lafiya alhamdulillah wa aiki alhamdulillah
sanda ce to bismillah na samu sai
wanda bai sallah asuba mutane suke bai kana suke bai yayi rana ta hudu muke so mu kayan bai
to shike nan ko muna maganar eh, maganar ta wanda ya tambaya kan me zai me zai Allah biya mai bukata da gaugawa dan wanda farko dai magana da gaugawa ba a ma Allah subhanahu wata'ala haka kai tsaye kai da ka tsara abin kurin kai dai babban abin da yake kanka ka roƙi Allah cin ma wannan abin da kake guri Allah biya maka bukata shi Allah shine mahi sanin lokacin da ya dace nawa yan wa nasu ya tabbata na hadisi annabi sallallahu alaihi bayani addu'a bawa zai yi addu'a Allah ya karba amma ba yanda ba shi yake so misali yakan yi misali ya roƙi ya bashi misali wani abu wani abin da ya roƙa Allah shine masanin gaibu ya san da wannan abin shirri ne gare shi to da Allah ya baka shi da ya kauda ma shi wanne yi Allah sai ya kauda maka wannan sharrin ya baka wani abu da wani dai wani alkhairi yakan wani abu ma Allah ya jinkirta ma shi ya alhira nawa mutum zai roki misali armi ne wata yake so ta ko ina kun shi ya arme ta wani mata an kaɗa ma ta mutu muka bala'i ta tada ma ta halakar da kai ma gaba ɗaya yakan wani abu da kake nema wannan ko aiki ko na da bai kai wannan aikin ka samu zai gama da kai ya halakar da kai akwai abu da yawa wa da kai dai abin da ake nema bawa ka koma ga Allah ka kaskantar da kai ga Allah ka gaya ma Allah bukata ka sai ka bar ma Allah lamarin shi ya sanin me daidai so da yawa mutum zai shiga na halin ni har na abin shiru ma shigo ba ta tabbata a hannun sallallahu alaihi iya cewa Allah kan karba ma bawa addu'a matuka bai gaugawa ba suka ce ya rasulullah me ya gaugawai ya ce shi ai na yi adda hanzu shiru na ta adda ma hanzu shiru to wannan kalmar ka ce ka yi adda hanzu shiru tana sa Allah ya sa addu'a ka kai ba ma Allah gaugawa kaza kai a'a diba kisa na Musa sannan sun Qur'ani ne Allah tabbatar da Musa alaihi kada wuce mata da'awata kuma an amsa addu'a ku amma ka diba yanda ka yin halakar da fir'auna an amsa addu'a amma lokaci bai ba Allah ba yanzu ba zai kai da kai san a shi Allah ga abin da tsara kuma shi zai tabbata dan haka babban abu dai ka gaya ma Allah bukatarka ka kira ka kira Allah sunan da yake so ka nemi hanyoyin biyan bukata kuma Allah shi ya sani kai tsaye za a yi a sai an kwan biyu dole abu ne a hannun Allah subhanahu wataala ba a hannun wani beki don haka kenan gaya ma Allah bukatar shi ne yi kurum to insha Allah akwai addu'o'i da annabi ke ba da ke ba da ke hudin cewa in dai ba ya roki Allah tabbas Allah zai amsa mai addu'a shi misali cikin sunan Tirmidhi ne ruwa ta tabbata dai annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa shugaban addu'a ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace babu wani bawa da zai roki Allah kan wata bukata tashi ya roki Allah da wannan addu'a Allah zai biya mishi kaga wannan ne sunan shugaban addu'a kun ga tabbata da wahala ta kalmar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan tace addu'a wadda take cikin shugabannin addu'a kuma duk da akwai nan abin da ya shahara wasu kan kawo wata sallah raka'a biyu da wannan karanta sujada awa 41 tunan kaka ce wani abu ne tabbata sunna bai tabbata sunna ba ba ita kadai ba ba ita kadai ba duk irin wurdin zaka gani an baka karanta wata aya ta qur'ani a cikin sujada to ka tabbatar da cewa ba da bai tabbata sunna ba kudin tsari ne wa alaikum salam wa rahmatullah na'am bismillah wa alaikum salam wa rahmatullah na'am kenan to ina dai kara jaddada mutane kenan lambar biyu ce in wannan ba ta yi ba kai waccan kuma su lambar da aka bada su ne za a iya kenan kira a kansu lamba biyu ta artan da ta mu kina mai lamba 96 99 sifili 1 62 assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah a an yi kuskure ba ita bace kuskuren kin kuskuren lamba kenan a kenan lambobin guda biyu na airtel 96 99 sifili 1 62 kenan katarabin sars katarabin dizinaf 0 an sosande assalamu alaikum
Malam muna muna fara da
allah ya bukatun mu eh malam Isa Isa.
akwai radio akwai radio allah ya ba da sauki Ah, muna maganar kenan hanyoyin kiran lamba ke wancan ta airtel sai ta move mai lamba 94 32 hamsin arba'in da biyu kenan katurban kators turande sankan karande assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah Suna ba da jin daɗin abu.
allah taimakon da aiki Eh, Muna ba da daɗin abu.
السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم Wa alaikum salam.
نعم Mana ina da tambaya.
to bismillah misali
Wa kamar sallan wannan ha.
eh Idan mutum ya fara ta a'a. Ta hau ne kan shi ko da yaushe ko kuma a'a har sai ya samu dama sai ya yi.
to na ji Kuma ta biyu.
Eh.
Kamar da ake sa kamar kuɗi da ruwa kamar wannan rabtan kuɗi da ake a kamfani haka kamar ƴar sani. Sun Eh.
kai rabtan ne akwai wani protestant da suke ɗauka a shi ma kamar kuɗi da ruwan ne.
eh da farko mutum ya tambaya Wasu ne ake a me tambaya ta Da ta fara- da farko fara na ce sallan wannan ha.
eh idan mutum ya fara ta ta hau ne kan shi ko doce kullum ya iya yin ta ko kuma a ran da ya samu sakaci
to dama ne iya iya yin ta.
na ji kenan السلام عليكم نعم السلام عليكم نعم السلام عليكم wannan wata dai lambar da aka bada su ne kuna mutum zai kira kuma lamba a lambar da aka bada kuna assalamu alaikum na'am na'am lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah Kuna tare da Malam Suleiman daga Karakara.
to bismillah malam sulaiman
muna jin daɗin wannan jawabin na uku muna farata don kama muna to Allah Assalamu alaikum Allah ya samu da taimake mu ta wato sa
Eh, muna cikin bayani na kenan addu'ar da addu'ar da zaka ji an ce ka karanta wata aya ta Qur'ani a sujada to kaga kaka maka rage ingancin ta kurin cikin amma abin da bai inganta ba ko tsari ko lakani na wani ya shirya amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya ce an hana shi kuma ya hana karatu abin da ke na Qur'ani a cikin sujada a sauran wurare irin su tahiyya suna iya amma a sujada ba ka karanta Qur'ani a cikin sujada Ah, manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam assalamu Alo, alaikum salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah An tashi da lafiya lau alhamdulillah
Nan na wani wa'azi ga miji ta yi bayanin kama an kiran an ce kamar ta ce ke ta zama kiran da ake kamar modin ne.
Eh,
Ke shi da muke so a warware mana bayanin nata da ta da to bismillah assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam Barka da zuwa.
hawa
Yau ina da tambaya a kamar mutum ne da janaba ne ya mace ya tallata asabar da la'asar ya shiga bayan gida eh ya zama a jiki na ya ce shikenan ikram Ah, assalamu alaikum Assalamu alaikum salam. Muna lafiya.
lafiya lau Kana magana da tasu ne. Muna bara addu'a da Allah ma su nan tashi ma.
to Allah biya bukatun Allah biya bukatun assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Karafa.
lafiya alhamdulillah lafiya lau
wannan da Allah ya sa wa an gara hada da zai ta sa ni ina da fara ina so wallahi mu zauna lafiya da to yayin da ke mu zauna lafiya kurin kin sallah ki roki Allah kurin kuma ki kama abin da yake so kurin ki mishi abin da yake so duk gashi saba mishi kuma ki roki Allah Allah ya hada kanku da mijinki to yan wa takaice zan karanta ai hakuri ya karanta abin da ka tara abu akwai mai maganar cewa wallaha idan aka fara shikenan ba a barinta yana da akwai dalilin da ta yi wannan tambaya don akwai kasan kullum zaga magana kamar ta Allah kwata annabi kuma kurin hayaniya ce kurin aka take ana ce ita wallaha idan ka fara baka bari kuma an ka bari kaza ko ka talauce ko kaza ya same ka an kulla abu da yawan da yake bashi da tushe da shari'a kurin hayaniya ce kuma ka dangana ma addinin Allah ba gaskiya bane da mun zauka labari akan wallaha cewa an ka fara baka bari an kai baka bari ba muka yi ba wata ka zai sa ba gaskiya bane kurin hudu ba shidan ce take yawo cikin mutane yan wawallaha tana ɗaya daga cikin nafiloli daga cikin nafiloli na sallah bayan farilla ko masu lada masu romu amma cewa idan ba kai wani abu ya same ka ba gaskiya ba ne a illa kurin kasar ladan an ka bari ne ba uzurin komai daga cikin fadar ta wallaha annabi sallallahu alaihi wasallam a bayanin da yi yana bayani kan cewa cikin ruwayo tabbatattu dai daban-daban daga cikin misali iya ba da labarin cewa Allah subhanahu wata'ala ya sa wasu gababuwa a cikin nan adam gaba 360 a jikinka ko a jikinki gaba 360 yace dukkan wannan gaba ana nema ga dukkan bawa ko ta sahiya ya ma ko ta gaba sadaka a cikin gababuwa 360 ko cikin sadaka sai yake jero abinda za ka yi sadaka tasbihi sadaka ne kin subhanallah sadaka ne allahu akbar ta ma sadaka ce wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar duk da wannan tasbihi subhanallah walhamdulillah allahu akbar sadaka ce umarni da kyakkyawa sadaka ne hani ga muna duk da ya jero da wannan su za ka iya yawan yin yawan gawon ka samu sadaka ko gwada baka da kuɗi to sai ya ce da ya tsaya duka wani bayanai ya ce amma gaba ɗaya idan ka yi raka'a biyu raka ta wallaha ta ɗauke ma kaman ka yi sadaka ga gababuwan ka ɗari uku da sattin ka ji romanta raka'a biyu raka ta wallaha ta wadatar da kai to da haka ɗan wani wallaha inda dama a yi ta in babu dama a bar ta annabi sallallahu alaihi wasallam sallama ce annabi ba su ga yayi ba dan bai yawan yin ta ko ina kenan har manzo sallallahu alaihi wasallam ba su ga annabi annabi yayi ba kamar Aisha take ba labarin abu maganganu daga aisha ta kashe dai babu magana cewa dole ya kayi a ita kurin ka dora magan kan kurin kai kayan ka amma a ce wai ka za a same ka ba gaskiya ba ne sai magana ta airtel da ta maga yan uwa kullum ana magana irin wannan kamfanin na turawa ba san ma waye wannan kamfanin kai ga magana riba a cikin su illa kai da abin da shi yan uwa sani a musulunci ko bai yarda ba dalilin ka sai da mun kaya ka ban bashi kamar kari shine kuma bai halatta ba wannan abu ne sananne kaida ce a musulunci na mutum bai dace dalilin bashi kamar kari wannan abu ne sananne illa cewa a ba a san ba da ruwa da mutum mutum ya halin larura wanda bai san ba sai ya shiga wani hali wanda dole ne sai haka kiran da kan larura kaga an kai ba cewa kaza ne ko laifi ne sai mai magana akan insurance eh na ce maudu ce an kullum ana karatu gaji abin da ake hudi eh wannan abu ne ba abu ne ba sabo insurance ba ta zo duniya ba ta jima abinda malamai suka zama suka yi magana akan insurance kowa ko ba malami ba kai ko mai hankali ka samu mai sanas bai hanci maka mudu ce ma haba yan gaban mutum mai hankali ne yo bai mudi ka bada ne in ka aksidan su doke wani ka ko da ya wuce abin da ka biya in kuma baka yi ba za ba kudin ka an cinye a hili ne abin da malamai ke cewa kai akwai inda take zanto a kace ijibari inda ya zamanto tilasa ma akai bayan da ka iya irin misali kasashen mu dole ka saya to wannan laruwa ce dole ka saya muka saya za ka yi har ma da kaso a kanta kenan wani abu ne na laruwa kai ba a cewa kai lahi dan ka sai insurance a nan ganin wani abu ne na daruwa wanda ba da kai an saka da ƙarfi shi sa malamin sa suna na me ya ka tamin a ce jibari eh me ya ka ta ta tilas ba kai ba kai kai bane ba akan kana so a inda sun ka kasance Saudiya mutum iya dama kurin ba abin insurance illa ka accident kurin a kawo maka ka biya in diya ce ka biya maka ramin biya a rihe ka don yin su zo su biya idan sun kasa biya an san misali masu zakka masu kudi zuwa su zo gidan kaso su ce a hudu musu da ake bi bashi ya ka diba adadin mutanen da ake bi bashi na diya na menene ya su biya a hudu ka haka ne tsari da musulunci tsara wannan shine abin da kuma akwai ta ta'awun wannan masu maka ce a yi wani misali a yi wani asusu mu ce haka na misali mu haɗa kuɗi mu haɗawa an ka wani abin samu na abu a cikin a cikin mu a biya mishi wannan diya umma mai same shi amma wannan ta dole ka biya nau'i ne na modi ka ci su ko su ci shi wani lokaci ka ce misali su faɗi wani lokaci su ci riba in misalin da misali za a samu misali accident da yawa da biyan diya da yawa za ka ga misali yanzu me yasa an ka diba misali a Nijar yan shekaru ba baya kimar dan adam kimar kudin mutum ta rage don ne mai da sami ansanas me yasa aka rage gamu aka yi da kamfanin suka gamu aka zamana suka nemo kansu yan tayaran kansu suka rage ma kansu biye diya ta dan adam misali da za a baka miliyan goma a yanzu da yau sami miliyan shida ko miliyan hudu da wuya ka sami miliyan hudu miliyan goma da duk wanda san abin ya bincika ga ansanas a da abin da ake biyawa mutum da a yanzu abin da ake biyawa mutum an san kai magana gauro ne ba gauro ne din shi na duk abin an sassake hakikanin hakkin dan adam hakikanin abin da yake na diya dan adam an sassake saboda kashin wannan kamfanin ina yan hakkin da mace an kare hakkin dan adam su bincika su gane ma an kare duwashin dan adam an kare haƙƙi da yawa an rage dan tawaye hakkin abin da ya kamata a biya mutum na hakkin shi na kashe shi ko aka je mai ciwo saboda kamfanin suke neman riba mai yawa kasu hari suka dan abin da kamar dai na modin ne ka ci ko ci ka ne kenan abin haɗin yawa su suke faduwa shi yasa kenan abu ne a hili bayan da ne ba ni shubha kan shi kuma na mai mata maka ina wata ka gane abin da na hudi sai mai maganar da janaba assalamu alaikum alaikum ana magana na'am
daga lafiya lafiya lau alhamdulillah wani zina ha ne kamar mutum ya ga kamar mutum yana shan wahala eh
sai ya rika jiya wai wannan ai sallah da ta ba kana ga yau ya ke sha a duniya
to eh to Allah kiyaye eh bismillah assalamu alaikum bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah lafiya lau alhamdulillah
malam tambayar kan baba arba'in da da muka ce idan tana zuwa mace ka ga ta ga kai ta kwatkwata daga ya take da za mu kuma sai da sabon kai ka san wani abu ne da za mu shi ne ba su saka yaya yaya
tana asuba eh mutane da suke bari wani su takwas Ah, eh, eh, na gani ne na na haka na eh wannan kenan muharrar dangane na ya jima da faɗinta iya magana masu barin sallar asuba har gari ya waye takwas tara to kashi biyu ne. idan ya zamanto mutum makara ce barci ya ɗauke shi har na ta hudu ko nawa ya kai wannan bai daga cikin laifi uziri ne da aka bada na barin sallah kan mantuwa ko barci amma ya zamanto haka ce al'ada shi da gangan kurin haka ya saba irin haka suka suke yi ya kaga dama lokacin da ka halaka ka yi sallah an uwa allah subhanahu wa ta'ala da ya dora mana sallah ya tabbatar mana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta sallah wata farilla ce mai lokaci Allah ya ɗora mabayi ba kai ba za ka ta lokacin da ka ga dama Allah lokaci ya mata ruwa ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annas salatu awwalan wa akhira sallah tana da farko tana da ƙarshe ga shiga ga huta ba kai ba kai lokacin ba kai ba za ka lokacin da ka ga dama an maka lokaci da aka farata ma sallah lokaci aka mata don haka shi yasa irin fatawa ta umar bin khattab irin abdullahi bin umar irin su huzaifa to dina cikinsa suke fatawar duk wanda bai sallah da gangam daya da gangamta wata kana kallo to ka hurci ne illa tuba ga Allah ba magana Allah bai bukatar ta karama ta ba za karama shi Allah ga da lokaci kamar da yake cikin na ga fika suna nasa da sabit haka cikin mahala ibn hazab da wurare manna abin ne kenan magana mutumin da gangan irin mutane ana misali ana wani ranyu ana tattaunawa ko ta siyasa ko ta aiki ko kuna kallo an yi lokaci a cikin tsarin wa mutane tsoron Allah ga mutane a cikin duka zama da ake na duniya ko na ina ne za ka an yi lokacin pause lokacin pause a sha kafe a dan shakata a ci abinci post amma ba postin sallah ha akwai matsala to kai ko ba sarfan kai ga postin sallah ba hujja a wajen Allah kana asambile ko wani ranyo ko menene ka sa lokaci ana lokacin sallah ya kaki tashi kuma Allah baka uzuri he lokacin da kaga dama kaiwa matsayin ka na bawa bawa kake mai umarni aka kai kuma kaza ga abu na gana kana matsayin bawa ka ce sai ka ga dama za ka yi haba kenan ka zo magana bauta kenan an wata kai ce sallah da gangam ka bari ta huta Allah bai bukatar ta illa ka tuba ga Allah ka koma ga Allah ka nemi yahiya ga Allah hadarin da ka shiga Allah bai bukatar mu sallah amma barci doke ka mantuwa kai an baka dama lokacin da ka tashi ka yi ta wannan shine an wata kace kenan sai magana ta mai janaba ya yi sallar asuba ko a zuhar la'asar daga baya tana ya zai wani salloli amma wanda ya sallata salla daga can salloli da janaba daga baya tana abin da yake kan shi zai zo ya wanka na janaba sallar da ya yi da wannan janaba lazim ya zo ya sake ta dole misali umar bin khattab radiyallahu anhu haka ya wakana gare shi kawai da bin umar ya yi sallah da janaba bayan an kare ya tuna iya da janaba dole wanka ya sake wannan sallah illa kai anan inda misali limami ne mamu ba ruwansu liman ta shafa su sallar su ta yi amma kai sai ka sake sallar na da kai da janaba wannan shine abin yi assalamu alaikum alaikum assalam alhamdulillah alhamdulillah
yawa muna bayani a wannan kamar wasu bugo waya an sai tambaya alo ina jin ka da suke tambaya kamar wanda ya tambaya ya bari a bada amsa tukwana a sake daukan wata waya ya ka ake yankin ba an zaba ba da amsa yan kare ba da yan kare ya na rubuta mana ke ba da amsa yanzu yankin da kai da sa yawwa sai ka bada amsa saboda abubuwa da ke ma yawa a yan kare da mu yawa to ba da tambaya ba ta assalamu alaikum
Alaikum salam malam an ba ki lafiya.
lafiya lau alhamdulillah Ya kokari an zo lafiya ko.
lafiya alhamdulillah To malam na tambaya ce malam yanzu kamar misali da ta tana isa a ɗakin mijinta.
Eh.
Tana tana girki eh na'am eh tana dafa kuku.
to bismillah naji Mm. sai assalamu alaikum ne kuma
Kuma wa alaikum assalam wa rahmatullah
kuma mai nuna ya alhamdulillah na na- alhamdulillah muna ɗaya muna tafiya da kawai kamar wannan da ke magana a kan fiya.
Ha?
Muna girki da ake fiya an aka gawa da ake tafiya ɗaya. Me ne da ke?
to
Kamar gawar da ta tafi hakoki ba su a kan tafiya.
shikenan a yan haƙuri akwai wanda ya maganar wasu idan suka gabawa yana wahala suka yi maganganu cewa sallah shi bata amsu ba ne ba ko kaza kaza yan uwa mai alakar sallah da maganar bawa Allah mai jarabawa annan sallallahu alaihi wasallam ke bayanin cewa shi dinasa bala al anbiya suka yi kowa ma jaraba Allah ya ce annabi annabi ya ce annabawa kuma ce sumun amsal fal amsal sumun amsal fal amsal bayan annabawa wanda suka yi kusa da Allah kuma Allah ya jaraba Allah ya jaraba bawa don imanin shi kuma dan ya ƙara ma daraja ne kenan kai kai hukunci dan kaga wani cikin wahala ka ce ko ka zama Allah ko bai sallah don ka shiga mai ka ce shiga shigular Allah ce kan ba ce kake ma Allah Allah kan jarabawa da lillahi illa ana sama kana amma kai zaka gane wannan laihi ne ko Allah ya mai dai jaraba shi da yake jaraba ana ba ana ba laihi suka yi kaga wannan ba gaskiya bane ba kullum zaka zargi mutum ka tuhume shi da abin da ba shi ba wannan kabar ba kabar Allah ka kana shi da bawan shi kakka shiga maganar me yasa wannan ke wahala ba naka bane bakin ka kai mai addu'a Allah warware mishi kurum kama musulmi da wanka addu'a cikin matsala Allah warware mai eh kai kuma Allah kare ka shine kun abin yi ma ka shiga cewa Allah ya ba kaza ba ta kace eh magana mai idda tunda aya cikin gidan za ta yi abinci da haƙƙi ne ba ta ce ba ta sha to don ta yi dawa ta ba shi ba matsala kan shi ta ta mai abinci illa tsakanin su wani abu ne na haƙƙin almini tsakanin na mu'amala almini dole babu amma magana ta yi to ya bata ta ta ba shi ba lahi bane wacin gida amma ba su da mu'amala ta almi a tsawon lokacin da take zaman idda shine aka ɗauke ya je in ya janye yajin aiki in ya dawo kun ba matsala ba ce ba sai magana ta tsayawa akan gawa kamar yadda ke faɗi yan wa lalle akwai maganar cewa farkon musulunci annabi sallallahu alaihi idan ya gawa yana tsayuwa wata ran sahabbai suka ce rasulullahi gawa ce wata bai huda ce ai dai gawa ce rai ne amma daga baya magana an shahi wajibcin ko tsayuwa dalilin gawa wannan shi ne abin da ƙarshen lamari kenan da harko an yi mai daga baya an shahi magana an gawa a tsaya assalamu alaikum na barka
Allah muna tabbata na
shi ne farko yana tare da matarsa eh
to shi ya sake ta bayan ya sake ta da sakin kwana goma sha hudu sai Allah ya masa rasuwa eh
wato za za ta yi mai idda za ta yi mai takaba To.
ko za ta fi karinsa na
na
to kuma a takaice mai maganar saki in dai ka sake mace saki daya saki biyu ba cikon na uku ba matuƙa ba ta yabi idda ta kare jini uku Allah mai cikawa za ta gade ka in ita ta mutu za ka gade ta haka ne Allah tsara tana nan hanzu giya shi na a saki da talakar jini ana ya komi da saki da ke dama komi in ta mutu to akwai haƙƙin gado za ta yi gado kuma ta yi idda duka ya tayi ta yi ta kaba kuma ta ci gadon ka wannan haka Allah ya bata wannan haƙƙin kuma kai ma naka haka na'am na'am wa alaikum salam la alau
malam da Allah tambaya gare na'am
wai kamar yaro haka ana so a fara mai eh ana iya sawa mai jirar sama ko kuma ya an sake yanka kira na'am assalamu alaikum assalamu alaikum sai malam na'am
ya gajiya alhamdulillah ya gajiya alhamdulillah
madalla eh, suna tambaya mu da kar da ma tare da kwanakin ga ina radio eh an ka karta an kawo ina radio an kawo karta an kawo insha Allah ya gobe insha an Allah kawo ko sai gobe insha Allah sai gobe Allah kai mu eh ta suna TV ko insha Allah an kawo eh da suna eh an- an kawo insha Allah sai gobe kenan to aka fada masa amin amin Eh, wannan mai magana kan yaro eh sake annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake mai yaro suna ba magana ya canza ko an sake sabon rago ai rago yaro aka yanka ma ba sunan bane ba shi yaro aka yanka ma rago suna na iya sauya aka so annabi ya sauya suna hatta mun ga mata shi ce sauya suna joriya a takeice sauya suna ba a sai an yanka sabon rago suna daban kuma yanka rago daban eh na ta yan wa a takeice na ga lokacin namu ya tahi qur'ani hakuri sai shiri na gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli dan wani ana kan tambaya ce ke kan abun katkin sunna TV insha Allah an kasu zuwa gobe da shi haka ne ma an samu insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لا